ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ دروسا من عقيدة سنمنا كلاتو شكلة من العقيدة الطحاوية تأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطحاوي Allah ta'ala ji ƙanshin da rahama zama da ya gabata wannan shine zaman mu kore na goma ko na sha ɗaya zama da ya gabata malam ya yi mana bayani akan cewar daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shine wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilla ba za mu kafirta wanda yake kallon gabas ya fuskace ta ya sallah ba sune musulmai mu'mine da bayanin su ya gabata ba mu kafarta shi saboda wani zunubi da yake aikatawa matukar bai halasta wannan zunubi ba zunubi yana nufin zunubin da baya fitar da mutum daga musulunci amma misali akwai zunubin da idan mutum ya aikata wani ya kai shi ga ridda wannan kan kai tsayami ya zama ya yi ridda ya fita a musulunci amma wani laifin da musulunci bai zo ya nuna mutum ya aikata shi ya ridda ba to kai kuma haramun ne ka kafirta shi misali kamar mutum yana shan giya zai zama arne da yana shan giya ba zai zama arne ba ko mutum yana zina ko yana luwatsu ko yana kisan wannan duk ba arna ba ne wannan raddi yake ga kawarija waɗanda su suke kafirta mai dukkan mai zunubi a wajen su duk wani mai zunubi tagutu ne shi yasa za ku ga lawas sun harbe shi da bindiga ko ba su damu ba an gane to ahalin sunna ba sa haka mutum yana aikata zunubi wato ainihin kaba'ira yake aikatawa ko abin da ya wanance shi yana nan a cikin mai da'ira ta musulunci ta imani sai dai imanin sai ya iya raunin da kuma me ya zamo ya yi rauni sosai matuka sannan sai dai mala ya ce wala na kulu la ya zuru ma al'iman zambun liman amila sannan ba za mu ce wato zunubi ba zai cutar da mai aikata shi ba saboda yana tare da imani nan radi ne ga murji a can ya yi radi ga khawarija nan kuma ya yi radi ga waɗanda suke cewa inda kana da imani ka aikata duk abin da ka so kun ga ahlus sunna a tsakiya suke ko ba su ce kai kafiri bane amma kuma ba su ce wannan zunubin ba zai cutar da mi ba da imanin ka ba kuma wallahi dukkan mu na mai aikata laifi yana jin a ransa yanda imanin sa yake yake ta waya yanzu wanda yake asuba a jam'i ya karatun alquran ya halarci majalis na ilimi ya ayyukan alkhairi a zuciyarsa zai daidai da wanda ya kwanta a kallon sabo ya tashi a kallon sabo ya kwana a jin kiɗa duk ba za ka ji daidai ba kenan akwai bambanci sosai imani yakan ragu kuma yakan mai karu mala ya ce gaba da zamu tashi yau wa narju lil muhsinin min al mu'mini sai dai ce muna fata ga masu kyautatawa daga mu'mine an ya afuwa anhu Allah musu afuwa wannan shine fatar da zaka yi mutum wa yadkhiluhum al jannata bi rahmati sannan Allah ya shigar da su aljanna da rahamarsa wannan shine fatan da zaka yi mutum shi yasa ka mutum yana aikata zunubi ka yanke shi daga ka yanke shi daga tsamanin rahmar ubangiji kuskure ne akwai kissa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutum biyu da aka yi kafin mu daya mai aikata da'a daya kuma mai sabo kullum mai aikata da'an nan sai ya zo ya sami mai sabo ya ce ka takaita shi kuma kullum mai saban nan sai ya ki ya takaita wata ran da ya ce masa ka takaita sai ce wai kai din nan an turo ka ne ka zo mala'ikan da zaka na bibiya na komi ka bani da ubangiji na shi wannan mai da'a sai ya ce wallahi Allah ba zai taba gafarta ma ba shi kuma wannan mai zunubi kun ga mai da'a ya yanke shi daga rahmar ubangiji sai Allah ta'ala ya karɓi ransu su biyu sai Allah ya tayar da su ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce sai Allah ya ce da shi mai da'a nan kana da ilimin abin da yake wajena ne na rahama ko kana da iko da abin da yake wajena ne na ikon gafarta mishi ka je na rusa aikin ka a tafi da kai wuta shi kuma wannan na sashi aljanna da rahama kenan kun ga ko da mutum yana sabo ba za a aminta masa ba amma a masa fatan cewar me so da baka sa abin da ke zuciyarsa ba ko sannan akwai kisa annabi sallallahu da ya ba na akwai wanda da imani da imani amma kuma duk wani laifi ya aikata da ya zo mutuwa me ya ce ayansa in ya mutu su kona shi su niƙa shi to ka saye shi su su sa wani rabin ta sa ta a teku rabi su sa ta a duniyar ƙasa ya ce saboda idan Allah ya kama shi sai amur azabar da bai taɓa yau kowa a duniya so da ya aikata laifi da yawa annabi sallallahu ya ce da ya mutu kwa ƴaƴansa haka suka yi suka kone shi suka nike shi tokar sarabi suka sa teku rabi suka watsa ta a sararin sama Allah ta'ala sai ya tashi sai gashi a gaban ubangiji sai Allah tambaye shi me yasa ka aikata haka yace tsoron ka ya ubangiji Allah ya ce to ka ji na gafarta maka kenan kun ga ta ya za ka yanke mutane daga rahamar ubangiji a dai jiya musu tsoro amma me kada ka yankar da su daga rahamar ubangiji saboda inna rabbaka wasi'ul maghfira wa rahmati wasi'at kulla shay sannan a hadisi annabi sun ce Allah ta'ala yana da rahama guda 100 guda ne ya saukar duniya daya inda tara suna wajensa kuma Allah zai yi ta ne ga bayansa masu imani Allah ta'ala kai mana rahama wala na'manu alaihim sai dai ba za mu amintu musu ba dan muna musu fata kuma muna musu addu'ar gafara Allah muna fata Allah ya shigar da su da aljanna da rahama amma kuma ba za mu aminta musu mu ce kuma fa suna cikin aminci ba a'a mu je musu tsoro wala nashhadu lahum bil janna sanan ba za mu tabbatar musu da me da aljanna ba su wato muminai din kenan ba za mu ce mu tabbatar musu cewa wani kan dan aljanna bane kamar yadda yanzu akwai masu wannan akidar akwai yadda kawai in shehunan su suka mutu kawai kama iza ka ce a dai roki Allah gafarta masa la kawai shi gafartacce ne kuma dan aljanna ne lala ba a haka an gane ko ba a haka annabi sallallahu ya hane mu sai dai kai mutum mai kyakkyawan fata wa nastaghfiru li musiihim sanan idan mutum mai sabon su ne sai mu roki Allah gafarta mishi inda yana da asalin imani wa nakhafu alai sanan mu je masa tsoro wala nuqannituhum ba za mu yanka da su daga rahama ta ubangiji kenan akidar kenan ta ahlus sunna mutum mai kyautata muna masa fata Allah ya iya shigar da shi aljanna da mi da rahama shi amma kuma mai aikata sabo muna mi muna jiya masa tsoro amma kuma ba za mu yanka da shi daga rahama ta ubangiji ba wal amnu wal iyas mala yace al amnu amintuwa da talalar ubangiji wal iyas da kuma yanke tsammani daga rahama ta ubangiji ko yankula ne an millatul islam wannan suna cire mutum daga tafarki na musulunci kinan malamai suke cewa kida ta wal jama'a shine ka zamo bainul khawf wa raja tsakanin fata da tsoro akwai sufiya yanzu su za su ce ma duk ba ruwan su da wannan kawai su soyayya kawai akwai kuma wanda zai ce maka shi kawai mai cikin tsoro yake kamar khawarija su kawai mai cikin tsoro suke akwai wanda kuma zai ce maka kawai cikin kullum fata yake yanzu akwai wanda in yana aikata zunubi in ka ce marka ji tsoron Allah sai ya ce haba Allah da ya ce yana da yalwar rahama taya ana kun ga shi sai ya karkata a bangaren mai fata akwai wanda kuma sai ya ga zunubin sa yayi girman da Allah ba zai gafarta mishi ba shi a zakansa ta haka kawai sai ya ga bari ya tsindima kawai cikin sabo so da zai ga shi ya aikata ya aikata aikata kuma ya tuba sai ka ce da shi ka tuba i ku da ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sanan sababin saukar da fadin wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah bil haqq wa la yaznun wasu ne suka zo suka samu na yusuf suna son musulunta amma fa a baya sun yi shirka sun yi zina sun yi kisan kai Allah zai iya gafarta musu sai Allah ya saukar da wannan aya kenan duk laifin da kai in ka tuba ubangiji ta'ala zai iya gafarta maka a bangare guda kuma kada ka amintu da talalar ubangiji misali kaga ga laifi da kake aikata ga kuma Allah ya barka samun ka karuwa yake lafiyar ka karuwa take iyalin ka da duwa suke kawai sai ka ji cewa Allah gata yake ma san ka yake har ka ce ina ma utitu ala ilmin indi ko kada ka aminta da wannan an gane a bangare guda kuma kada ka na yankan da kanka daga tsammani da ubangiji sai dai ka zama albainar khawf wa raja duk da malamai suke cewa idan kana cikin asiha cikin lafiya da wadata to kana rinjayar da bangaren tsoro alkhawf idan kuma kana cikin wato ainihin jinya barin duniya to kuma ka rinjayar da bangaren raja fata shi yasa ne su ya je ya samu sahabin shi yana gadon mutuwa ya ce ya kake jin kanka ya ce wallahi ina fatan rahamar ubangiji amma ina jin tsoron wani hukubar ubangiji sai annabi sassan ya ce duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a irin wannan guri ga tsoron wannan azaba ta ubangiji ga fatan rahamar shi to Allah zai bashi abin da yake fata ya tsiratar da shi daga abin da yake tsoro kenan ka siffantu kullum da alkhawfur raja an gane sannan kada kada ka rinja da wani bangare akan wani bangare 100 bisa 100 ya zama me ana tafiya ne malamai suka ce 50-50 wannan shine abin da yake na daidai kuma wannan shine sifa na mutanen kirki Allah ya yabi wanda amman huwa qanitun ana al-layl sajidan وقائما وساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي سنا الله بباين سديش إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا سنما سك قيام الليل لألا يبات تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا كنا هكا كما تكزموا بين الخوف والرجاء كله kana fata rama ta ubangiji ta same ka amma fa a lokaci wannan lokacin sai ka kuma duba zunubin da kake aikata wa ubangiji sai kuma ka jiwa kanka kanka tsoro amma ya zama kullun cewar ina kai ai ka sha kwana gashi ka zo kana sallah a jam'i ba ka kana karatun alkur'ani ai babu irin kala ka halaka an gane a bangare guda kuma ka ji cewar mi ina kai a yanzu kawai laifin da kake kawai ka riga ka haƙura za ka tafi kawai sai an tafi wuta shi ma wannan kuskure ne don haka dai wal amn wal iyas yanqulani an millati islam wa sabilul haqq tafarkin gaskiya bainahuma yana tsakankanin su li ahli qiblati ga musulmai mu'minai su sune ahli qibla wala yakhruju al abdu min al iman illa bi juhudi ma adkhalahu fihi mala yace wala yakhruju al abdu min al iman malamai suka ce na raddi yake ga khawarijawa cewar لا يخرج العبد من الإيمان باوا بذي في تدغ إيماني بكو كو إلا بجحود ما أدخله فيه سيدي إن يجايا دا أبن دي شغل دا شي چكي معنى نما علينا ندي غا خوالجان دا سكي تشوامي laifi zunubi yana fitar da mutum daga musulunci sai ma ce in dai bai zo da abin da ya warware masa la ilaha illallah din sa ba yana nan a matsayin sa na mumini an gane kuwa wannan raddi ne ga su wal iman ma da yace al iman hakika ne imani ko wal iqrar bil lisan shine me tabbatarwar harshe tasdiq da gaskatawa mai ta zuciya biljanan kenan da gaskata mai biljanan da zuciya shine abinda imam al-qahtani yake faɗa a nuniyarsa cewa imanuna billahi baina thalathat na amalun wa qawlun wa i'tiqadu janani wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada wa kilahuma fil qalbi ya'tali jani shi imanuna billahi baina thalathat yace imanin mu da Allah yana tsakankanin abubuwa guda biyu ne amalun wa qawlun sai an samu amal aiki wa qaulun an samu furici wa i'tiqadu janani an samu kudurtawan zuci an gane kuwa wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada yana karuwa da tsoron Allah yana tawaya da mi aikata laifi wa kilahuma fil qalbi ya'tali jani yace dukkan su biyun da tsoron Allah da kuma mi aikata laifin ana iya magance su ami a zuciya mala yake cewa وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع يعني duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu na shari'a bayanin wal bayan da bayanin shari'a din kullu haq dukkan sa gaskiya ne duk abin da annabi sallallahu ya zo da shi na bayanin shari'a ko na wasu labarai ma da ya bayar dukkan su gaskiya ne saboda la yamtaku anil hawa shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa cewa wani ne a bani isra'ila yana tafiya da saniya kawai sai ɗale kanta ta juyo ta ce sako don noma aka yi ni ba aini na a hannu ba sabin suka ce subhanallah bakaratun ta takalla saniya tana magana annabi ya ce i na yi imani abubakar da umar ma kuma sun yi imani sabin suka ce ko lokacin abubakar da umar ba sa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam anil hawa Allah ne ya tsinka da shi cewa a bani isra'ila an yi haka da ta faru to akwai labarai da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari wanda la'alla insha Allah ta'ala wata ran za mu wannan za mu darussa a kansu irin kisoshin da annabi sallallahu ya ba da labari na abubuwan da suka shuɗe baya nan da haka duk abin da annabi sallallahu ya bayani ya kunshi shari'a ya kunshi ba da labari ya kunshi me koma me da mutum ya ya tabbatar ya imani ya gaskata wal iman wahidun imani kuma abu ne guda nan malamai sun ce ba haka bane imani ya kunshi me kamar yadda ya kawo a baya cewa الاقرار باللسان كو والتصديق بالجنان وعمل بالجوارح كو كون bai zama abu guda ɗaya ba kenan wa ahluhu fi aslihi sawa mala yace wa asluhu wa ahluhu ko ahalin sa fi aslihi a tushen sa sawa daidai suke na ma malamai sun masa sun yi bayanin cewa ba haka magana take ba cewa kace ma abota imani daidai suke a fi sasun shi yafi mi ya fi sashi imanin wani yafi na mi ya fi wani wata fadul bainar min khashya fifiko tsakankanin muminai shine da tsoron Allah wato da kuma me kiya dokokin Allah da kenan babu falala akan balarabe falarabe bai da falala akan wanda ba balarabe ba ko baki bai da falala akan fari fari bai da falala akan baki sai da me sauran Allah inna akramakum indallahi atqakum yau in ka fi kowa kiyaye dokokin Allah sawa in kai baki ne kai talaka ne kai koma ya kake in dai ka fi kana da kokarin kiyaye dokokin Allah to kai ne mai matsayi a wajen ubangiji na haka matsayi yana samuwa ne a wajen ubangiji da yadda mutum yake da kokarin kiyaye dokokin Allah na haka sai kai kokari ka ga ya nake kiyaye dokokin Allah Allah ya ce yi shin ina yi ya ce bari shin ina bari wannan shi yake sa ka zama mai matsayi a wajen ubangiji an gane kuwa wa mukhalafatil hawa sannan fifiko bayan yana tsakankanin su ya kasance da tsoron Allah da kiyaye dokokin sa da kuma saba wa son zuciya mulazamatul aula da lazimta abin da yake shine na daidai kenan mutum ya bujire duk wani abu da yake na son zuciya duk mai bin son zuciyarsa wannan bai da tsoron Allah an gane saboda ita son zuciya din nan in ka bi shi zai kai ka ne mai ga halaka ne ko saboda ita zuciya tana kiran mutum ne ga sha'awoyi haka ne su kuma sha'awoyi din nan abu ne da aka kewa wutar jahannama da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar jahannama an kewaye ta ne da amin shahawat ko aljanna kuma an kewaye ta da me makare abubuwan da zuciya ba ta so do in ba ka saba wa son zuciyarka misali ranka yana son kallon kwallo kai kuma ka ji kana mungun son kallon kwallo kana son yan kwallo akan dan kwallo za ka ji kamar za ka halaka haka wasu suke yanzu wani aka ambaci dan kwallo jinsa yake kamar me in ya gan shi kuma ji sai kamar ya gama da shi kan duniya ya gama komi da yake bukata ya kamata a samu alwala walbara alwala malamai suka ce soyayya da jibintar mumini albara baranta da kafirai yawa su har yanzu da kudin da suke samu suna taimakon kungiyoyin yan luwatu kungiyoyin yan madugo suna taimakon kungiyoyin da suke yakan kasashen musulunci suke rusa addinin musulunci to kun ga bai kamata a ce muna nuna makauniyar soyayya gare su wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman to kun ji dukkan mu'minai ko waliyai ne na Allah mai rahama kenan dukka mumini wali ne wali bai taƙaita a ɗariƙa tijjaniya ko ƙadiriya ko shaziliya ko naƙashabandiya ko ahmadiyya ko duk ba taƙaita ba duk wani mi mumini ya yi imani yana kiyaye dokokin Allah ma da ya ce auliya wa rahman dukka su ne waliya na mi akwai wanda wallah an baka ɗariƙarsa ba ka taɓa zama wali ba shi a wajensa kawai ɗariƙarsa abita abu wani tsarinta shine mi walintaka wannan ko ba haka bane ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzan sai Allah in baka san waliyan ba sai ya faɗa maka alladina amanu wa kanu yattaqun shi yasa ibnu taymiya yake cewa dukkan mu'mini taqi to wali ne na ubangiji to hidima ce ta sai an kebance ko sai an shiga ko sai an fita ko sai an yi kaza la duk ka zama mumini kai imani da Allah da mala'iku da manzani da littattafai da ranar ƙarshe da kaddara alkhairi da sharrinta ka zamo kana da iya bakin kokari wajen kiyaye dokokin Allah yana yi bai na bari ka zama mi wali yau ba wani abu ne da ake sayan sa ba wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lilqur'an wanda yafi kar wato daraja a wajen ubangiji kuma ko shine wanda yafi da'a kuma yafi bin alqur'ani kenan in kana son ka zama mai matsayi a wajen ubangiji zamo mai masa da'a kana son ka zama mai matsayi a wajen ubangiji ba alqur'ani sau da kafa to wannan shine abin da zai sa ka zama mai daraja mai matsayi mai daukaka bai wani abu ne na daban ba to amma yanzu waɗanda ake rudin su cewa ku bi tafiyar mu ko shikenan kun zama wali sai ka ga mutum ya wallahi in suna magana ya kama an cire musu hankali kuma mutum yana maganganun da ba su ne ba don haka mutum ya yi riko da alkur'ani shine wal iman mu je mu milla wal iman huwa hakikanin imani shine al-imanu billah mutum ya imani da Allah imani da Allah ya kunshi imani da samuwar ubangiji cewa akwai Allah ba wai kace duk abin da ba a kallon sa ba me babu shi akwai akwai masu irin wannan ko bangaren boko sai ma duk abin da ba a kallon sa me sai ka ce masa na hankalinka ya nuna ma shi in yace bai gan shi ba sai ka ce kenan ba shi da hankali ko ba haka bane abu nawa ne ga sunan kuma ba ga me haka kallon su iman da Allah ya kunshi kai iman cewa akwai Allah sannan kai imani Allah tilo yake a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayen shi da siffofin shi yawa sannan kai imani Allah bai rike da ba Allah bai rike abokin tarayya ba Allah bai rike mata ba wa mala'ikati sannan kai imani da mala'iku na ubangiji cewa Allah yana da wasu mala'iku da ba wanda ya san adadin su sai shi kamar yadda muka faɗa baitul baitul ma'mur ko walbait al-ma'mur shine mala'iku dubu saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna shiga su fita in sun fita ba su kuma ba har a tashi alƙiyama kina wa san adadin mala'iku amma ya'lamu junuda rabbika illa hu sannan kuma kai imani mala'iku dinnan mi Allah ya sufanta su da manya ne sosai ma kuwa so da mala'ika jibril annabi sallallahu ya gan shi da wannan wannan fuffuke 600 yace fuffukensa guda ɗaya yana iya rufe sararin saman duniya gaba daya da kake girman mala'ika jibril to in ka auna sauran mala'iku fa da za su mala'ikun da za su rike al'arshi fa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin thamaniya ya kake ga girman al'arshi a ce mala'iku takwas ya kake girman su kinan mala'ikun Allah suna da girma sannan kuma duk girman nan nasu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to kai dan kai din nan ka saba wa Allah kuma ya ce kai kaji to ga wasu mala'iku da babu wani gurbi a sama annabi ya ce na yatsu guda biyar ko yatsu uku da ba ba ce kaga mala'ika mai ya yi sujada yana tsarkake ubangiji ta'ala da haka in du za mu kafirce ba mu rage Allah da wani abu ba so daga can wasu suna bauta masa kuma ba sa saba mishi da haka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ba shi ce wanda yayi nagari a kansa wa kutubihi da littattafai na ubangiji Allah ya saukar da littattafai ya turo manzanni ya saukar musu da littattafai to kai imani sannan daga cikin imanin ka da littattafai shine kai imani cikin littattafai na ubangiji da Allah ta'ala ya saukar littafi ɗaya da babu jinkirtawa da ta wannan jinkirtawa da ta shiga cikin sa ba a canja shi ba shine alqur'ani sauran dukkan yahudawa sun canja shi yuharifuna al-kalima an mawadi'i su yahudawa kenan alqur'ani amma Allah ta'ala ya alƙawarin kare shi shi yasa ba su iya canja shi ba ina nahnu nazzalna dhikra wa ina lahu hafizun wa rusuli kai imani da manzani na ubangiji imani da manzani na ubangiji ya kunshi kai imani shawar babu wata al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa li kulli qawmin hadi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kai imani shawar ba wata al'umma face manzo ya shude mata yana kiransu al'ummarsa da cewa su bautawa Allah su guji bautawa tagutai an gane sannan kai iman shawar manzannin nan gaba ɗaya me kira suke ga bautar Allah ba kuma neman kuɗi suke da da'awarsu ba dukkan manzanni da annabawa suna cewa me wa ma as'alukum alaihi min ajr ko in ajriya illa ala Allah in ajriya illa ala rabbil alamin dukkan manzanni da'awa suke suna cewa ladan yana wajen ubangiji ba ma roƙon ku wani abu wal yawmil akhir kai imani da yini na ƙarshe da zai zo shine yini na ranar alkiyama wanda babu wani ne a bayan shi ranar da me Allah ta'ala zai sa kan yawa kowa abin da ya aikata ya jizi allazina asa'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna sannan yini ne da Allah ya kira shi wa mai yaqumun nasu li rabbil alamin to mutum ya imani da duk abin da ya shafi ranar ƙarshe wal qadari khairihi wa sharrihi sannan mutum ya imani ta alkhairi da za ta same shi ko kuma mummuna kaddara din nan mu yawanci yan adam mun fi son kaddara ta alkhairi amma kaddarar sharri mutum baya so kuma gani yake Allah baya son sa ne ya bashi yawa idan Allah baka kuɗi kowa da danginka da kai ya kake ji ka sha kwana a bangare guda inda talauci fa kowa washe kai ma ka washe kanka kai ma kana jira rakiya ka kai mai kaiwa Allah ne to akwai irin wannan a'a gaddara mai kyau da mara kyau in ta same ka ka rungume ta wa hulwihi wa murri min Allah ta'ala sannan da mai zaki da mai daci dukkan imani daga wajen ubangiji mai daɗi an baka ɗa na gari da daɗi ɗanka ya zama mutumin kirki mara daɗi kayi kayi ɗan kuma ya ƙi daidai lokacin da kake masallaci shi daidai lokacin da yake federal locus ko yake wata wani ne ake cewa jangul yana can yana abin da ba shi ne kun ga kana so ɗanka ya zama amma ya za ka kaddara ce an gane sai ka iya bakin ƙoƙarinka wa nahnu mu'minuna bi dalika kulli Allah ya shaidu mu muna imani da duk waɗannan abubuwa da lanu fari kuma yana ahadin mai rusule sannan ba mu rarraba tsayawa to tsakankanin annabawa din nan wa nusaddiqu muna gaskata su kullum dukkan su alama ja'u bihi a bisa abin da suka zo da shi sai mu tsaya anan ko yawa wannan shine abin da ya shafi idan insha Allah zama na gobe sai mu dora akan wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nar la yakhrujun wannan gabar kuma tana da muhimmanci domin wallah in boko haram ba san wannan karatun ba yau su ba saunan karatun ba don haka duk wani dan sanda kawai ya sa mara ɗagutu ne kawai pop sai suke a hannun shi Allah ta'ala ya shirya da mu assalamu alaikum